الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي أكبر دار لهدي ashirin da hudu ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba a wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam at-tubra mun tsaya darasi na tasa'in da biyu za mu tashi darasi na tasa'in da uku a mayakin kitabul wasaya babun nika ko kuma a ce kitabun nika ya danganta da nuskar da ta zo da a wata nuskar babun nika ita ce wata nuskar kuma kitabun nika to muna cikin wannan kitab din inda muka tsaya hadisi mai lamba ta ɗari uku da goma za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari uku da sha ɗaya hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha shafi na sittin da biyar a wata nuskar a wannan masallaci mai albarka na alhaji margayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar ganda albasa inda muke gabatar da karatun a kowace asabar daren lahadi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana mali yake الحديث الهادي عشر بعد الثلاثمائة hadisi na ɗari uku da sha ɗaya in ba manta ba mukan yi wa kanmu tunatarwa akan abin da ya shafi manufofin aure domin babban matsalolin da yake janyo a aure yana mutuwa yanzu matasanmu da yawa suna aure ba manufa to zan ƙara tuna mana a gurguje kamar yadda muka ce har mu gama kitabun da ya kafin manufa ta ɗaya shine dan biyayya ga Allah madaukakin sarki wanda mun kawo ayoyi da hadisai a karkashi manufa ta biyu ana aure don neman lada shine manufa ta biyu ta uku kuma ana aure don kare kai daga wato alfasha fadawa cikin abin da Allah ya hana manufa ta hudu shine daukar nauyin mace ko kuma daukar nauyin iyali matarka da 'ya'ya yawwa sannan manufa ta biyar shine don kwanciyar hankali mutum yana samun nutsuwa da kwanciyar hankali idan ya aure domin Allah ya faɗa haka. Sannan manufa ta shida ni'imar ‘ya'ya, ana yin aure ne don a samu ni'ima ta ‘ya'ya. Manufa ta bakwai kuma don kare kai daga cututtuka, shi ne misalin da muka bayar. Wanda ya san baya biye-biye ba zai ji tsoron a yi awo, HIV, kowane irin cututtuka haka ce za a aure sai an auna kaza da kaza ba zai ji tsoro ba manufa ta takwas akwai musulmin gida gidan ka zai zama musulmi domin kai musulmi ne ka auro musulma kuma ana sa ran za a samar da wa ta yaya waɗanda suke musulmi sannan kuma manufa ta tara shine wato dawwamar da wanzuwar al'umma annabi ya ce ku yi aure ku hayayyafa to kaga Allah ya sa mutum ya aure to zai samar da wannan umarnin da annabi ya to wannan shine a dunkule saboda lokaci hadisi na dari uku da sha ɗaya an aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda kalar tace abin da ya sa muke yawan kawo manufofin nan ɗaukin manufa yake sa kamar yadda na faɗa yake sa aure yake shan wahala yanzu mai manufa idan ya fito daga gida zai taho karatun nan manufa shi ne yana da manufa ne manufar ya zo nan idan mara manufa ne suna haɗuwa da wani ya wallahi can bakin da ya zai ce zo mu tafi saboda bai da manufa amma idan yana da manufa ya ce a ni karatu zan inda ya taho nan za ki ba wanda zai ɗauke wa ba da cirafin a hanya duk abin da za ku yi ba zai yadda ba domin yana da manufa to shine amfanin sanin manufa aure idan ka san da ciki da wai za ka ga duk wannan kalubalen da zai zo ma da challenges za ka iya accommodate domin ka san ka san su amma matasan mu yanzu da abin da ya za su ke shan wahala a aure saboda dama ba san da ne ne su kansu ba ya yi aure ne don abokin sa ya yi kawai shi ne saboda abokin sa yayi aure to gaba ɗaya majalisa ta kare zaurari billahi da dini ma sai nayi to baka da manufa baka da manufa to ake lallai ka samu manufa cewa kana da tsari da abin da kake so ka dora a kai kuma wannan manufar zuwa ke ta dore ba wai daga iya auren ba hatta ƴaƴan da zaka haife ba da yadda za su zama duk ana so ka gina ta ne kwakwalwarka da cikin kirjinka da manufar da kake da ita amin ya Allah to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye ana Aisha radiyallahu anha da Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace ja'at imra'atu riba'ada riba'atul qurabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam matar riba'atul qurabi ta zo gurin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare na'am fa qalat sai tace kuntu inda riba'atul qurabi na kasance gurin ribatul qurabi a karkashin sa fadan lakani sabani ya same mu ni da ki sai sake ni babatta dalaki yayi mun sakin da ba kobe shine talaqul bad shine zamto an yi na daya daban sakin sunna an yi na biyu daban sannan ka tsara na uku kaga wannan hajjadan ki hajojan gaira saboda haka yi mun wannan sakin da ba komai shi illan saki abin da malamai suke cewa in ka sake ka fara to sai ka dora shi za a ce ta zo ka yi haƙuri kullum a ta baka haƙuri ka danne in ba ka zo wannan gaba ita ma mace idan ta sake ta kai ka bangon da ka fara sakin ta to da ƙarshe in mace wasa ba ba ta yi da gaske ba to sai ta ba gida shi za a iya tana haikar ki yi wannan gidanki abin da zai saki idan rigima mace take akan ƙara aure ko cewa ba za a ƙara ba za ga da ƙarshe ta ce sai an sake ta bayan an sake ta to in Allah ya yarda za ta je kuma gidan mai mata tana da ko mai mata biyu da kaga da san ita ce uwar gida yanzu a dauku za ta ko a ta hudu to za ga duk rajin dabara irin na matanmu mace za ta rigime yanzu akan cibiya a ta rigima da ita ta fita ta bari aya bakwai ka tafi kuma wani gidan ka je a ta uku ko ta hudu in ba haka bace ta zama kuma sannan kullum maganar da muke yi shine wani lokacin martaba ki ba ta ƙara fitowa sai an ƙaro wata domin akwai lokacin da soyayya take sanewa ko kin zo ko ba ki zo ba tana sanewa domin ɗabi'ar ɗan adam shi namiji asali yana zan baraitin to rashin wannan baraitin din samun abu ɗaya kullum yana sa ya biya ga jini ba ta fahimtar wannan lokacin da kuma abinci ya canja yanzu wannan kullum shinkafa da wake ranta wata ran kana ganin da sai ka ji ranka ya baci ka tambayi masu zuwa maka shinkafa ka zaɗin nan za ka ga kana ganin da wani lokacin ranka baci yake ai a can nake magana dama ba nan ba can nake magana kana ganin da zaura ta ije ka ta ije ka za ka ga mutane mutum har tafiya yake inda da gari suke nemo tuwo mai kuka ya je ya nemo wani abinci wanda za a ce ma ruwan fa da suke amfani da shi ba mai kyau bane ya ce Allah ya kare kawai dauka yake haka ake saboda ya gaji da wannan lokacin da ya zo yanzu kuma ya fara cin wannan in ya dawo gurin ki kama ka da zai kuma jinta sabuwa mata ba ta daukan wannan karatun ba ta daukan wannan karatun to sai yake cewa um take cewa fa batta dalaki fa tazawwatu ba'dahu sai ne aure bayan shi bayan mun rabu na gama idda wata wato jini ukun nan ta auruwa ba ta zawatu ba da wa Abdurrahman ibn Zubair sai na aura Abdurrahman ibn Zubair bayan ki wa inna ma ma'ahu mithlu hudwati thawbi shi kuma matsalarsa wato al'aurarsa kamar ke zama ya fi karatun namu mai dan nauyi ne yau an gane ko kamar ke zama ya fi take wannan kalmar tayin magana da aka yi ba wai ana magana akan cewa in nini ba ne innini shine mai karama al'aura ba haka ake nufi ba ya zama ya bi shine baya erectin iya wannan kalmar zan faɗa an fahimta da kyau ko baya erectin shine illa da ya samu to shine aka gaya ma kamar gezar ma ya bi wata ban sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yi dariya ya ji fatawar babba sai yi dariya wa kana sai yace aturidi la an tarji ai ila rifa'a kina nufin so yake ki koma gidan mijinki na farko rifa'a to mun tarbiyya da tabi'a duk yadda mace take yadda mijinta na farko ya tafi da ita haka take tafiya ba ruwanka da wai wani za ka yi aure wasu shashashe su zo su rika ma fatawa wai ga yadda ake kar ka so ba ka je su ɗebo ma baya gidan na mahaukata su ba ka kar ka so ba yadda ka gina iyalinka haka za a tafi yadda ka gina iyalinka haka ake tafiya a mu'amalar aure amma idan ka ɗauki fatawar wasu ko ka je kai kalle kalle na pornography ko wasu abubuwa wallahi cutar da kanka za ka yi to saboda haka sai annabi yake so yake koma gidan mijin farko sai yake shola ba zai yi ba ba zai yi ba hatta ta duki ya usailata hu har sai kin tantani zumarsa sai kin tantani zumarsa kun ji an ƙara faɗar kalmar a taye shi abin nan da ba hauke wani wata wani malamin da yake cewa wai wai mu Hausawa ba ma gaya wa matan mu namiji a Larabawa idan mace ta burge su zai ce mata Usaila idan mijin ne ya burge su zai ce Usail na ce aka maka lawa ana faɗa shi ne honi ba honi din nan ita ce Usail ba ana faɗa ba shi kafin ma ya aure su nan ya yake faɗa duk kafin ya aure ta to amma su sai an yi aure to shi ne wannan zubar shaharul asir da ake faɗa honeymoon to al'asir din daga al'asir ne sai kin ɗanɗana zubar sa shi ma ya ɗanɗani take zubar wa ya duka usaila take shi ma ya ɗanɗani take zubar to kuma kaga a nan me yake so a gaya ba shine inda mutum zai zo yanzu ya aure idan da zai zo ya aure matar da ya mata ta bi sai ta aure suka ya sake ta sake uku sai ta aure miji ta aure wani mijin daban wanda bai sadu da ita ba sai ya sake ta to ba bai halatta wannan mijin na farko kuma auren ta ba domin ba sadu ba kuma saduwar ma sai an cika ka'ida ya abin yake a tace zuciya usaira ta huwa ya duka usaira take shine wato abin da ya halari ya ce wa magibul hajafati fil fadi shi ma wannan ta isa haka an gane ko shine idan ta kal a tsakanin da kaitara fa kadu ya jamal gusul wa in lam yunzil wannan shine wa in lam yunzil sai an samu wannan amma an babu wannan duk da aka biya bukata ko ta wannan bangare ne ba ka'ida sai an samu magibul hajafati fil farji wa in lam yunzil to shine za ta iya auren mijinta na farko amma in ba haka ba ba za ta aure ba sannan a nan ba zai aure ta ba kai na ne ai shi sa dama ai kaga matsalar da take zuwa shi sa ba da suke magana akan la'anul muhalli wal muhallal lahu wanda yanzu yanzu auren kisan wuta auren kisan wuta idan ba hada baki da mijin ba za a matan su ne biyar ai idan mijin bai sani ba na farko sai dai ta kulle kullanta sai da ruwan nan mijin na biyu sai dai ta rika yawan fitsarin kwanci dan suna da wannan dabarun kawai fitsarin kwanci da girman da kawai zai ta rika fitsarin kwanci sai ta rika yawan aljanu dan ya take ta da ya take ta sai ta gaya mutum da na farko to ita bai yanzu ba zai warace sai dawo da ba Allah Allah yake ko ba gurin abarta idan ba haɗin bakin mijin aure yayi amma idan da shi wata kila shi ya zo cewa ya ji kun san saki illarta sai soyayya ta kullu wasu ba har su rika haɗuwa a waje kuma ba ba ba komai to idan mijin ne ya je biya wani ce ni zan biya ma komai dan Allah ka je ka aure ta aure bai ba wannan haramun ne haramun ne malamin ta ce to idan kuma hada baki akai da kifa shi namijin na biyu da matar shi namijin da na farko da zai so bai bata sani ba aka ce aure ya yi amma ya shiga tsinuwa Allah bai kyauta ba domin zai iya yiwa bayan an zo an haɗa baki da shi ya yarda da an zo kuma zai ce ai a yanzu na samu mata aure kai ta yi to baki ta ba sai yake kuli kuli kuma sai ya yarda ko a tafi gurin alƙali idan alƙali ya zartar shi kenan to shi ne abin da shari'a ta gindaya kala sai take wa abubakar da inda hu sai ta hukar na zaune a gurin wa khalid bin sa'id bin bab khalid ibn sa'id yana bakin kofa shi kuma kun san yadda gidan annabi alaihi salatu wasallam yake da ɗakin matansa nan gurin da kake gani daga rauda rauda ne inda ake zama na raudatun nabi zuwa wato kabarin annabi alaihi salatu wasalam wannan kewayen da kake cikin ma baka shiga rauda ba wannan kewayen yawanci a cikin gida annabi kake na matansa duka domin ɗakuna ne ƙanana wayannan gadajen da kuke yi yanzu ɗakin nan wanda ake turawa gadon nan da ake tura kofarsa ba zai shiga ɗakin da na aisha bai masa girma wallahi ba zai shiga ba sai dai ku raba shi hudu ku sa one over three uh, one over four a ciki ku samu yan kushin taya guda ɗaya ku sa duk ɗakunan za ka fi ina nake gaya mata jiya muna karatu na ce kun ga ku bayan Allah yanzu har rigima kuke za a je a gado gidan a ce wai ba saboda wai gado biyu za a kai sai nake cewa gadoji saboda kar a bar su kai a ɗaki ka ƙaro wata to in ne namijin yanzu ne wanda zai ƙaro zai ce kwashe kayan yawwa to na nan kuma zai ce kwashe kina magana zai ce gida na ne ko na ki ne in kina so ce ka gori sai namiji zai ƙara aure yanzu zaki je na ai gida na ne ko na ki ne ko da haka wannan gurin ƙarshen ne gaba ɗayan gidan annabi za ka auna ka ga kai yanzu gidanka gaba ɗaya da fi girman gidanka ba kuma ta ana ta da zauna ɗaki ɗai ɗai kari uku da soke hasan da masani ya ce idan ka shiga ɗakin na bayan za kai aka ce ka taɓo mata azara ya ce akwai kusurwar da ka miƙe kafa to sai daga nan kwace ba za ta miƙo ba a ɗakin shi ne abin da nake cewa da kin leka ki hango na da ya a gidan aljanna ba nan bane ki dawo sai kin hango kawar ki ungo komai gaba da yake kin yi anan kuma yanzu ki tafi inda take amma fa dole la yi yini ban ya to wannan shi ne to sai ce ya ba bakri ala tasma'u ila hadi domin yana bakin kofa ka ga abin da ake yana bi yace ya abubakar ala tasma'u ila hadi baka jin kan bin sai ne yake biyo sai na abukar sai na abukar ba ka ji abin da wannan baiwa Allah take faɗa ma da jaharu bihi inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin kalmomin da take faɗa gaban annabi alaihi salatu wasallam ta zo tana wannan bayanin mai nauyi bayan Allah idan ka zo sulhu na mata da miji kaga sulhun ya ki yiwa an kasa gano ne ko akwai matsala auratayya ita yar tana jin nauyi ba za ta iya gaya kowa ba wataƙila shi ba kuma yana jin nauyi ba zai iya gaya kowa ba wannan a gyaran aure ya komai matsala a yi a yi a kasa gane ne to akwai wannan illa me za mu koya ƙarƙashin hadisi abu na ɗaya tahrimul mutallaqati talatan an haramta masu da aka saka take uku ala zauji al awwal ga mijinta na farko haramun ne a ta tafi a rajulan akar gairar al awwal sai ta auri wani namijin daban ba na farkon ba na biyu anna mujarrad al aqdi ala zauji thani la yadi bi rujua ila al awwal kawai daura aure ga miji na biyu baya nufin cewa wai ya halatta to na farkon kuma ya daya aure ta bal la budda min al jima'a wajibi ne sai an samu saduwa aure na uku la budda min wujudil qudra ala al jima'a wajibi ne a samu ikon saduwa aure wannan yana da yawa ka iya rusa aure amma ba ba kai tsaye ba idan mace ta zo aka yi alƙali ya gano bai da lafiya ne sai a bai shekara ɗaya a ce ke ne magani kun san saboda ba a zo aure ya lalace bayan shekara ɗaya nan aka dawo bai wanke ba sai alƙali ya kuma cewa na ƙara ma dan dai ba a zo auren ya lalace da an kai makura ya ga za a cuci sai ya ce to alƙali ya ce to shikenan ya raba aure aure kuma ya rabu mafi girma abin da yake za a raba aure ke yana ciki ba shi kadai bane abin jima yana ciki amma dai mafi girma shine wannan ka aje yar mutane kullum sai dai ka rika cewa ai sai hakuri kuma kai ka fita kana zama gurin mai gayi alƙali zai raba aure zai raba shi yawwa don ba za ka mutu ba ko za ka fita gaje ayi yan dabaru ayi yan dabaru a ta neman maza ya halatta a gurin take shi ne yan dabaru to shi ne ma da yake babu makama makawa samu wannan wa min wal intijar wa qudratul ilaj na hudu jawazu khurujil mar'ati lil haja ya halatta mata ta fita dan bukata dan bukata ya halatta magana cewa fitar mace uku ne a musulunci ba hadisi ba ne. Eh, wai daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya, daga nan zuwa gidan aure, daga gidan aure zuwa kabari, ba na zara lawa ga yadda sun ɗari. Eh, ba inda Allah ya kawo wannan. Masu su yi wadan bodi wa raji lokacin da ya fara koyar da mata, an da wadannan maganganun. A yana aka samu ba su da ajali. Na biyar, jawazu su'alil mar'atil mufti amma yahimmuha ya halatta wace ta tambayi ne fatawa dangane da abin da ya shige mata duhu ta yi tambaya na shida la haya a fi su'al wal ba'di anil aiki lokacin da ake wato mutum da yi tambaya ba a gane ba ba jin kunya a fito da abin dan a fahimce domin malami zai fahimci ko wanda za ka wa tambaya bai fahimci tambayar ba to zai baka abin abin dine kuma idan to ba shi ne amsa ba dan a gano gaskiya na bakwai alhisu alal adab inda ulama fa'idar wajen yin ladabi a wajen malamai wal hukam da alqalai wa min dalika adam rafa sauti baina aidihim yana daga wannan rashin daga murya yayin da mutum ya je gurin alkali yanzu yana ihu a tsira a ce ya yi hatara a ce ka kiyaye ka san su kana kalmomin su kanana ne amma ba su razanarwa ina biya wani littafi da yake magana a kan wato biyayya ga iyaye yake cewa ibn auni yadda yake bin mahaifiyar sai ya zo ne mata magana sai ta rika tambaye ta wani kace saboda wai ba ya zo muryar ta tafi tata wata rana da ta kira shi ya ce na'am sai wai muryar ta ta daga ta fita tata sai ne yanka bayi biyu dan ya kafara ya zo yanzu ya ga tsawa ake musu yawwa ya zo ya ga tsawa ake musu yanzu ana cewa abu huraira bai ƙara yin aikin hajji ba tun da mahaifiyarsa ta tsufa har sai da ta mutu aka ce me dalili yake in na gabuwa zai kula da ita yace tun da na yi na wajibi su sauran kawai a kyale ni da ita aka kuma yi zahaban nasu wa baki yana suna yawwa Allah ya ji kanmu na takwas la ba ta bi tasiri bil ajiyani da ki yusta'ya min hali al'ada babu ne bi idan ka kawo sayan magana ba a gane ba ka fito da ita domin a gane fakada kana annabi da lalaka ala zalik domin annabi ba ya tabbatar da ita akan haka wata basama min kalariya har yi dariya dangane da maganar da kai na tara wasu na kulukin nabi wa sa'atu sadrihi wa indu nafsi kyawun halayen annabi alaihi salatu wassalam da kuma yalwar kirjinsa na ƙarshe shi ne jiratu a sahabi rasulillah yadda sahaba na fice da kishi wa ta'zimihim li rasulillah sallallahu alaihi wasallam da yadda suke girmama shi wa tanzihim lahu amma la yaji da tsarkake annabi dangane da abin da bai halatta ba shi ne a wannan da batu yake cewa dukkin ba asali akan annabi suke da sahabbai sai of what ai in abu ya shafi annabi a nan ake mun sha ba da wannan muzari aka ce wai lan in ya ka gaya ko kai yana nufin kai dinka amma ko wai haka amma in aka gaya wa annabi ko ta haji yana nufin ina ba dama to shi ne bambanci dama shi ne ku nake ba wa iyaye mata misali biya nace za ka iya zuwa yanzu abu ɗaya ko biyu ne kai ka zo ka yi bayani ai ba duka wani kuma ya zo ya bayani ya fassara abin da ka fassara da wani salo kuma a taba ba sai da ba shi misali na ce kamar misali da malamai suke kawowa wani fassara yake ne sai mafarkin haƙoranka gaba ɗaya sun zai sai ce a kawo malamin garin aka kawo malam yanzu yace ga abin da ya faru aka kawo kalla wuce ranka ya dade gaba ɗaya iyalinka kowa zai mutu da ƴaƴanka da iyayenka komai na danginka sai ya mutu sarki ya kalle shi ya ƙara kallon zai ce a kama a karama kallawa a zane shi haka da shi kuma aka kai shi kurkuku sai za a kawo wani malami bai ma san me aka yi ba yace ga abin da yake faruwa na yi mafarki mala ya kalle ya ce ranka dade ai za ka yi tsawon kwana tsawon kwana za ka yi wannan mafarkin kenan sarki ya yi murna ya za a gaba shi kyauta don Allah ya yi bambancin wannan da wancan salo kawai na tsaddin domin tsawon kwana a gaban ka kowa zai mutu shi ne tsawon kwana kowa zai mutu kana nan amma shi wancan da ya zo cewa kowa na ka zai mutu haka kamar ya bambanta da wanda ya zo da yanzu ai zuma ai zuma da kake gani wannan abun naka da ake sha ai amai kake yi aman zuma ake sha wani yayi kankan wani kuma yace a tuka take wannan nabin ya bi daukar kalmar da ta dace ina ba ba bambanci shi ne kawai to mala yace hadisi na gaba hadisi sani ya kira ba da salatu biya hadisi na ɗari da sha biyu ana da bin malik da radiyallahu anhu qala ana da malik yace min sunna idan sahabi yace min sunna wannan da muka zo muka laula hadisi a manzuba mun faɗa yana nufin wato in dai sahabi ya faɗi wannan yana nufin sunna ce marfu'a zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam yau domin sunna ba daga gurin ta fito ba yau idan ka zawaja albikra ala tayyib idan mutum ya tashi aure yawa wanda za su kara yi wanda za su kara yi na eh a tafi ne yana ga jinin bin malik a gaba tafi ne yana kuskure ne sai a gyara da biro eh tafi ne yana ne wajen buga kwamfutar wanda za su ƙara yi su saurare mu da kyau yawwa wanda kuma in da ka gane su shiru ƴan kwana hudu ma za su iya shiga yawwa to annabi alaihi salatu wassalam yace min sunna idan ka zawwaja al-bikra ala tayyib idan mutum zai auro budurwa akan bazawara da yake nufi da bazawara shine wanda ta yi auren da ba tana gida uwar gida idan mutum zai karo auren budurwa a kama inda sab'an to sai tana da haƙƙin kwana bakwai kafin a yi rabon kwana sun baka sama sannan sai ya zo ya rabon kwana wannan shine ka'ida ita ma ya ta sani ko uwar gida kai ko da aka ce su ne masu fakatiki ko yawwa ana nan ana ta faɗa abu abu ka san shegantaka yan garin nan ba ta karewa in an gama wannan talaba sai a ɗauko wata yawwa to saboda haka kwana bakwai take da shi na hakki kwana bakwai sai a zo ya rabon kwana rabon kwana kuma babu wani littafi da ya wuce ga yadda za a yi ya rage ina ka kai da iyalinka ku za ku zauna ku yi da gobe yadda ai dauka ga dama wannan shi ne kawai shi sa yadda gidan wanda yake wajen rabon kwana ba dole ne kai kai a kula ne ba daɗi a gidanka ba kalli iya iyalinka kai ka san matarka kai ka san yadda suke kai ka san yadda kake kai ba sai ka zo kai raba abin ka kada kwatanta gidan wani kullum muna faɗan wannan kwatanta gidan wani abin da ya shafi auratayya wani lokaci illa kake wa kanka ko a yaran soyayya ai na bada misali cewa ya ka labarin mutumin da five love language ya ka labarin mutumin da gari karfan ya ka labarin mutumin da shi kullum ba su kai yayan su makaranta kullum aka je aka ajiye yara a makaranta yana ganin wani mutum zai fito zai buɗe wa matarsa kofa sai matarsa kullum wani abu a shi burge ce ran nan ne ta kaza guri zai ce ka ga yadda ake yi ko wai shi ba abu ita ba ya buɗe mata ko ba amma wannan kullum sha'awa abin yake ba ta eh ta yi magana ta kuma magana abin sai yi ran nan dai sun tafi kai yara makaranta gaba ɗaya su matan duk sun ja yara kafin su dace yaje sai ya samu wannan alajin tunda ana kun san yawan kawo ana kai sa sai dai sai da shi wani yake da ne na kullum sai ka buɗewa ne ɗakin hajiya kofa sai da ya ce zo kaza suka zagaye shi ko ba sai a lalace yace ba za ta iya budewa ba ce an fita da za a yace ko ba sai ta lalace ba wani abu gani sai ba da misali na biyu wata rana shi kuma sun tafi siyayya za a shopping ana cikin tafiya ka san wasu ba san tsabar iya yi ne da ke nake a gida rashin mutunci take amma in ka goyo ta babur sai ta dafa ka kuma a gida ta gida ba ka kawai su abu musamman in babur suna da wannan siya saboda haka har gari ce sai rike ji a jiki kuma wallahi ƙarya take kawai fashion ne ba suna kuma da ba babur ni ba babur da ne da yawa to saboda haka shi bai yanzu zai jawo kuma yana da babur ga babur ga mota an gane ko saboda haka suna fitowa kawai gari ya yi ja da tsar saurari sai wannan mutum ya kalli saurari ya ce wance ta ce na kin da taurarin na ce na gan ce kin bi su kyau ta ce Allah kuwa ce Allah kuwa ka rika murna to ta ji oke shi ne ya ci kawai iya mutum shi wani suka fito da matarsa suna cikin tafiya kawai sai ce wanda ya ce na kin ga taurarin nan tace na gani ne kin bi biyo tace kai ya kake fada ku tace wallahi kai ya kake yi to shi ba ko ne yake kowa ya kalli ɗabi'arsa ka kalla kawai ya kake ya iyalin ka take shi ne amfanin fahimtar ɗabi'u ki fahimci hali na fahimci nan karka sake ka je gidan wani kaga ana kaza kai koyi karka soma yi kokari ka fahimce da ka fahimce ka ka gaya zaka gina gidanka kawai yawa yadda Abubakar yake sai da Abubakar yake tiritin gidansa ba haka sai da Umar yayi ba sai da Umar har tugunna yana yara suna hawa doki kada waje an cewa sai da Abubakar yayi bai taba ba da yadda yake tafi da nasa iyalin shine kawai saboda yawanci masu zafi sun fi kuma iya soyayya. Eh, wannan tabiya ka tambayi waɗanda suke psychology da suke faɗa su kuma sannan mata sun fi samun kansu in ta mace ta san me ka fi iya lauka kai sai a ta mamaki a ce wani masifaffe amma gidan da zai ga ganshi kawai biya ga aiki to sai wuce wai za ta zawaja tsayi ba a kama inda hada ta kun ko ba zaura ce tsohon hannu ce yanzu to kwana uku za a daita tun baka sama sannan sai a zo ya rabon kwana shi ma ka duba ɗabi'ar ka da ta iyalinka kar ka kwaikwayi gidan kowa har abu kilaba abu kilaba sai yake walau jitu la qultu da ra in na ga dawa sai ce inna anasa rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ai ma baka ga dawa ba haka kaidan musallahu ba dai cewa ana ya jingira hadisin zuwa ga annabi hadisi ne marfu'i wa ma udhifa lin nabi marfu'u hadisi ne marfu'i me za mu koya karkashin hadisin a ruwayar musulun da ya kawo bai kawo sun makasama ba amma kun ga shi hadisin ana so a gane shi ai da kuduro ake ko tattara hanyoyi ake na daya inna sunna bil zikr al iqamatu inda sawa sunna ga budurwa shine tsayawa mutum ya zauna da ita tsawon kwana bakwai to ina ga masu yin aure yana yin aure yau kwana ɗaya shi zai tafi Lagos shi sa malamai suke cewa wannan haƙƙin kwana bakwai na waye aka malamai suke faɗa nasa ne ko nasa malamai suke ce idan aka suna da haƙƙi duk su biyu shi sa idan ka san madabi ne kai ba ka zama to a gaya wa yarinya cewa baya zama eh a haka zan iya sai wani ba Allah muna ta tsora yake shi abin da yasa yake aure har yanzu yake shi aikinsa sai wata bakwai sai wata bakwai bai da gida ba kuma aiki ne da ba wai da iyalin ka zaka tafi ba ba a zo ba da misalin aikin an fahimta da kyau ko yawwa na ce wata dole a haka ba za a hakura da auren ba sai yi in na iya ka kawai lokacin da ake ba ku na wannan annual lifting shi za ka yi kokari a lokacin a ɗaura aure ba ta wato jan lokaci sannan kuma ka samu matar da za ta iya jure haka domin na hausa ai ta yi bayani irin wayannan akwai su ta ce mace mai kunya ita ce da iya hakuri wata hudu na da kenan ba ruwan da namiji to alamu yanzu ma dan ana iya samu wanda za ta gaya ma shekara su biyu ba ruwan mijinta da ita misali to idan ɗabi'a ka kenan haka sai ya gaya mata kai ba mazobi ba ne in za ka iya zama ba wata fitina sai ka aure ta haka amma ba zai yi a zauna ba a wurin ba sannan kuma kwana bakwai nan da aka ce mutum ya zauna shin yaya zai rika wuta shi ne wasu malamai suka ce ai zama zai dindindin a gida ko sallar farilla ba dole sai ya fita ba a wannan kwana bakwai to mu a wannan kasa hausawa ba haka ba ne kwana bakwai ma a hanya za ka rika yadda domin kan nan da da yan uwa suke zuwa wai sun zo shara ko kuma a ce ba a gama jere ba na kwana bakwai ka gantali za ka yi in kana son ka yi kwana bakwai ko to ka tafi a kasar madina ka yi nesa inda mutum zai je sai ya ji wuya a kuɗin mota yawwa ina kafin a je gidanka sai an biya dubu ɗaya ɗari bakwai to za ka ga sai ka rika neman mutane ba a zuwa gidanka sai dai ka ɗauko da ku shigo gari ka gaida da jama'a ran da za a koma ku koma to shi ne nan ba kwana in ma wata bakwai za ka yi ba ruwan wani da kai amma kwanan bakwai kwana bakwai ba hauje kana kwanta a gida za ka dubu ku kai problem ɗin kake kai ba auren da kai ba komai ba kawai sai ka rike mutumala abba karambani ka je haka ne ya ga ga zani do to ji ke nan ga idan ka ne ke eh amma alal yusuf ne ya janyo shi yau eh ya kawo na eh wannan magana da Allah ya ma ɗaya su maganganun wasu malamai kenan aka ce da dalilin guske ce aka ja musu a suka ce ai saboda sallar farilla da ke ce sunna ce mu'akkada abin da da ku wasu suka ce kuma wajiba ce kamar yadda sabani ne sai suka ce to sallah haƙƙin waye haƙƙin Allah ne shi kuma wancan zama kwana bakwai haƙƙin waye haƙƙin amarya ne sai suka ce to Allah zai iya yafa nasa amma amarya ba za ta yafa nasa ko kuma Allah zai iya yafa nasa amma ɗan adam zai iya kin yafewa kar kuma ku je a ɗauko muku wata matsala ba yawwa kun fahimta da kyau ko saboda haka haƙƙin ɗan adam daban na Allah daban yau da wannan su suka kawo dalilin to ka je gurin so ko shi ba ba abin da ya guda mun da yake kwana bakwai ba kasuwa ai tunanin da ake dama ka tara duk wanda zai aure dan wannan abin ya dan tara zai abin da za a ci ai sama da kwana bakwai ai ana da kalli ai duk auren da za ka yi ba ka da abincin kwana bakwai ai ana saka mai wuya gaskiya gaskiya bai kamata ba ya aure mu kamata ya gaba jiki an samu na wata aure za ku ji kwana bakwai ya hayya kai a gaskiya ina kada Allah ya jarabe mu da wannan kai aure sabo ba abincin kwana bakwai ai ba zo wannan ai an samu matsala gaskiya an samu matsala babba kuwa babba kuwa kuma ko da yaushe abinda abinda ake ai da ba ka ga abubuwa kuɗi ta hanyar da amarya da ango da yunwa ba za zama guri ɗaya dole ne ya bar fita ya bar biyu ko biyun su mutu su bar ɗaya ga amarya ga ango ga yunwa ba yi zai fita yunwa ta ba amarya da ango har fita ne ya basu su biyu in ya dawo sai mun ta fice yawa shi ne ka'idar ya je ya samo to sai yunwa ta waje shi ne ka'ida a yau na so Allah ya dace da mu to wannan shi ne to kaga sai ce lauku wujubul adil baina ba'da zalik baina zawjat wajibi ne adalci tsakanin mata shi ne malamai suke tattaunawa akan idan mutum ya yi tafiya ya dawo kun san wannan rigiman ba duk ɗaliban ilimi da malamai sun san ana yin ta da ɗakin wa zai fara wannan rigima rigima ce mai zaman kanta idan yana jinya wa zai kula da shi ita ma rigima ce mai zaman kanta shi ta malamai suke cewa wannan duk yana babu insani domin zai iya yiwa musamman jinya idan aka ce raba ka za a yi wajen jinya wataƙila ran da kake ɗakin wanda ba ka da kulawa domin ita ma ba ta zama shi zama lalu ka ce za ka iya kallon wannan yanayin cewa tun da ita tana da wasu abubuwa ko kula da yara ko na ka ce ki kyale wanda ta jinya ta amma ba ta ba za ta yi dawo wannan ban na faɗa ne yadda a musulunci aka ba wa namiji dama a wannan amma kuma ta ba za ta yi da wannan ba za ta yi da ba da haji ba ka da adalci in yanzu kana da wata ɗaya mace za ta rika tuhumar ka da cewa a hakan za ka yi adalci a hakan ai ba za a yi adalci ba tun da kaza tana aunawa kawai da wani abu na ta na son zuciya na biyar na ƙarshe oke an na liga mata yadda al'aru haƙƙo sabitin fi shari'i tsayawa ga amarya an goyi zauna da amarya haƙƙi ne tabbatacce a shari'a na kalbi an na kaular sahabi min sunna kaza fi hukumul marfu da zarar sahabi ya ce min sunna to hukunci ne na marfu'i hadisi marfu'i al hadisi salis ashar ba'da salatu mi'a hadisi na dari uku da sha uku an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول لو أن أحدهم أو أقول رواية لو أن أحدكم بإيه إلى ما إيه لجسكنكم إلى ما إينسي أو أن الرواية إذا أراد إن يلقوا أن يأتي أهله يزيك وليالنسا قال سيتي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ina ma mutumin da zai sadu da iyalinsa ya faɗi wannan yayin da ya yi ya saduwa da iyali ya ce bismillah da sunan Allah Allahumma ya Allah jannibi da shaytan ka nisanta mu da shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana sannan ka nisanta shaytan daga abin da zaka azurta mu na wannan saduwar fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun annabi yace idan ka kaddara samuwar da a wannan saduwar fi zalika a wannan saduwar lam yazuruhu shaytanu abadan idan ba zai taba cutar da wannan yaron ba har abada kuma dama kun san qur'ani ya gaya mana cewa yaron ne la ta'udanna lahu siratan mustaqim thumma la'atiyan lahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin kaga duk wannan rantsuwar ya rike ni ya faɗa abubuwa sosai cewa la'amla anna jahannama min al-jinnati ko minkum والناس أجمعين أما أقول قرار أن يأيتوا متيا إلا عبادك منهم المخلصين to irin wannan abubuwan malamai suka ce su ne abubuwan da za su sa Allah ya tsare ka daga wa daga shaytani daga shaytani idan Allah ya taimake ka mutum duk lokacin da zai tare da iyalinsa yana yin wannan addu'a to Allah zai ba wa ɗansa kariya ta kowane bangare kaga dai ai akwai hadisi da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa akwai gabobi a jikin mutum guda 300 da 60 malamai suke cewa ka dau wannan hadisin ka rike eh wannan hadisin yana ɗaya da cikin abin da yake bambanta aurenka da al'ada da mu'amala ya mai da shi ibada Allah ya sa kun fahimce ni al'ada shine ba al'ummar da ba ta aure dan ka yi aure al'ada kai irin ta kowace al'umma kun fahimta da kyau ko yawa mu'amala kai ta irin kowace al'umma dai dai bambanci kawai yadda suke daura amma duk garin da kaje ana daura aure za ka gaba ta da miji duk inda kaje ko da maguzawa ne suna aure to malamin sa ce abin da zai bambanta nasa auren da nasu shine shigar da ibada idan annabi yace idan arada idan yayi nufin yin wannan inda mutum zai zo ya tare da iyalinsa kai to kawai al'ada yi ko da zai yi laifi ba amma akwai yiwuwar shi dan zai iya cutar da kan ko da za a ce ba laifi ba ne iyalinsa da ta hukum harsun lakum ba su harsakum an na ji duk ko da ba kai laifi ba amma zai iya zama illa ga ɗanka amma ibada ko shine mutum ya ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibar to kana yin wannan yanzu idan kai lada za a baka kuma sannan na wannan gamban guda ɗari uku da sittin da annabi yace ana neman kowane ɗan adam ya ba fitan musu da haƙƙi kowace rana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake ba da haƙoƙin gabbai ɗari uku da sittin shine ko dai hanyar yin wala'a ko kuma saduwa da iyali to nan gaban gaba ɗaya kawa da sadaka ko wace ta fitar da sadaka to kaga wannan hanyoyin guda biyu shine mai aure yake da shi wanda bai da aure sai dai wala'a ko ba haka bane yawwa to wannan yana cikin hanyoyin da ake kauda shaitani daga cutar da yaro fa innahu in yuqaddar bainahu ma waladun fi dhalik lam yaduruhu shaytanu abadan har abada shi dan ba zai cutar da shi ba kaga akwai wanda a ɗabi'a ta saboda ya goge shi dan boko ne ba dan sama ta yi boko saboda haka yana ganin wai in ba ovulation period ake ba ba bukatar sai an yi addu'a mun taba tattauna da wani yake faɗa irin wannan shi a fahimtar sa ai ba bukatar sai an yi addu'a saboda tunda ba ovulation period ba ba batun ɗaukar ciki shi tsabar goge wasu a zamanin suke na yana ganin haka na cewa ba haka bane da abin da kaga annabi ya faɗa akwai hikimomi akwai hikima to wannan shi ne to me za mu koya karkashin wannan hadisin lokaci time up yace babu tafiya wa du'a an so mutum yayi bismillah da kuma addu'a da aka ambata kafin jima'i nabi fadli hadha dhikri wa du'a falalar wannan zikirin da addu'a na uku aliki samu billahi ta'ala bi salamatul badani wa tayi wadi wato fakewa da Allah dan kuka da jiki da kuma addinin ka na hudu mulazamatu shaytan li bil adam yadda dan shaytan yake lafiya dan adam inna shaytana yajri min bil adam majratayn na biyar annan shaytana yubi khilafan lil waswa eh lalle shi yana cutar da mutum ba sai ya hanyar wasuwasi kawai na shida a tabarruku bismillahi ta'ala neman albarkar sunan Allah na kalke masru'iyyatu du'a bi asma'illah an karanta ba yin tambaya an gane ku yawa da sunayen Allah madaukakin sarki um wannan shine inda za mu tsaya ina ga abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana to an miko sanarwa ce ko akwai baban gida na ibin kansu salawat na biyar kenan ok ba ki da lafiya ba ka ka tare na na ala ismail to to ba ki da lafiya muna roƙo Allah ya ba ki lafiya ok an yi masa aiki a a cikin sa Allah madaukakin sarki ya ba ki lafiya akwai kuma ɗaya daga cikin ma'abota karatuttukan mu kowanne yana zuwa shine Umar Muktar Tijani kafi kana da takwara kenan malam Abba za a daura aurensa da Maryam Muhammad Abubakar ranar Juma'a na a masallacin Jami'ar Rahma da ke Maiduguri Road karfe ɗaya to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka ni ma kuma ina gayyata kamar yadda na faɗa akwai ɗanku jika kuma a gurin iyaye da Hudaifa yaron waje na je yi tsari walimar sa gobe na hadda ma hadda alkur'ani da yi insha Allah ta'ala a nan ke yi abi to muna da yadda yan uwa kuma ɗaya daga cikin dalilan kamar yadda na sha faɗa gaskiya duk wanda suka san shekarun baya ni ba abin da na fito a duniya yaro ya mun irin ya haddace alkur'ani na sha faɗa kuma Allah ya taimake ni aka samu din yawa saboda haka ni ya bu wallahi wallahi ya bu odai zai kamun kalin digiri wannan abin da ya zo kawo kuma musamman alarammomi akwai alarammominsa a a darar arkam wajen alarammomi shida suka yi masa interview wata biyu baya na gaba ɗaya alƙur'ani ya samu nanki to ina jin daɗin wannan Allah ya sani kullum kuma ina ga yawa ni ƙur'ani nake so ina son sa to wannan shi za ku ga ina ta faɗa domin a motivating yan baya ma eh a yi motivating yan baya akwai mutanen da da yawa ba zan iya kama suna ba mun kara da yawa ko shakka babu wanda kafin ma taron amma dai ko shakka babu ni kamar ya fi auren da ɗa a guri na ma wannan walima ya fi domin Uzair yana shekara goma da ƴan watanni ya haɗa Qur'ani goma eh saboda haka wannan kuma Allah ya sani yana cikin buri na tinkan da haihu shine abin da nake faɗa da cewa ka riƙa gaya wa Allah buƙatarka kafin ma ɗan ya zo yana cikin buri na Allah ya sani akwai dalilai da yawa da yasa nake kallon haka to amma dai za ku ganna ta faɗa cewa na san ɗa ne domin wanda suke iyaye da Hudaifa ba za su irgo ba shi kansa ya sani cewa ni kawai na gege ne wanda nake tayawa na zama sanadiyar zuwansa amma iyayensa dukkan ku iyaye ne sosai kuma shi kansa ya sani ya san cewa duk wanda muke mu'amala ta karantuka da su ina ga yamar iyaye ne manyan kuma kakannin ka ne to ina sanar da wannan ne domin alal akalli a karfafe shi domin yan baya su ma su dora a kai duk abin da ake so a yi yanzu kamar yadda na gaya wannan yanzu ka duk dogon da kake so kai za a sake ka kai eh kuma ana tsaron kowace iri kake so kai za ka iya domin ina faɗa gaba ɗaya kanista da za ka yi gaba ɗayan da za a yi ba ta kai izu ashirin ba duka kanista da gaba ɗaya ma digirin in ka tattara shi ka tattaro izu ashirin bai kai ba in ka mai da hankali za ka yi abin da ya kamata yawwa kullum burin da nake kuma abin da ya sa din na gayyato wayannan gwanayen su gwani Habibu da sauran malamai domin ya gane akwai sauran aiki cewa an yanzu fa mai dan balin ma ba a saki ba yanzu aka fara yanzu to muna so lallai wato su ba a irin magabata da muke biyawa muna ta cewa kwana kaza ya shekara kaza yana Qur'ani hidima duk kwana kaza yana wallahi wannan burin muke da shi to kuma wannan burin mu ne kowa burin Allah ya taimake shi ya tsore masa ƴaƴa ba da ta alƙur'ani dan dadin da ake ji ba za ka sani ba sai ran da ka samu kawai ka shigo ka kalli yaro dan ƙasa da shekara 23 da aka yi wa annabi ana yi wahayi a ce wannan qur'ani ne a kanka za ka gode wa Allah za ka gode wa Allah to wannan shine gaskiya ji za ku ji ina ta sanarwa ni na wa kuke kenan dan kin da ya aure ba ko suna ba ta a gidana ba taron suna ba taba ba amma dai wannan ina fara saboda karfafi yaran sannan kuma dan bayan dan yanzu kanin da ya rige ya ce Allah ya da aba shekara tana zan hada kuma ya dage yana nan ya bude wuta kalaban masa yace ya bude wuta sosai to haka ake so ai motivation yara ai motivation din to wannan shine a dunkule kuma iyaye ma za ka mai da na bada hakuri muka ce sai dai wani zuwa rafi je gida can gurin mahaifiyarsa amma nan gurin ba zai isa ba ɗaya kenan sannan a nan da wata ɗaya da rabi za su kuma wata walimar adaru arba to ina ga sai ni amfani da wannan lokacin kuma sai a yi wa mata walima a musu lakta to shi yasa muka raba yawwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa Qur'ani ya fice mu Allah ka kula mana da bayan mu Allah ka ba mu damuna mai albarka muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da kofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين